بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a wanda shine yammacin 25 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Oktoba 2025 wannan shine darasi na 13 daga cikin littafin matnu رجوزة قدة الطلب بمنهج التلقي والأدب نشاء كني وانا نعم وانا لتاتي واللفر مالا عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya saka mishi alkhairi yana magana ne akan ladubban ilimi da ka'idojin sana'ar ilimi za mu tashi inda mala yake cewa albabul awwal في فضل العلم وأهله وتقسيم العلوم وبيان أهم أسس التحصيل العلم باب الذي مغانا أكم فلل إلمي دم أبوتا إلمي دم كشكشن tara ilimi ta hanyarsu wa amin hidda da kuma bayani akan cewa haddace ilimi ahammu hadhihi al-usus a cikin duka abubuwan da su taimaka mutu wajen samun ilimi babu abin da ya kai muhimmancin haddace ilimi kiyaye shi wa zikri ahammi shuruti tahsil al-ilm da bayani akan mafi muhimmancin sharuɗan da ke sa mutum ya tara karatu wa fihi khamsatu fusul a cikin wannan babi na daya akwai rassa guda biyar al-fasl al-awwal reshe na farko malam yace fi fadl al-ilmi wa ahli bayani game da falalar ilimi da ma'abuta ilimi yace al-ilmu khairu min hatin habana bi allazi 'allamana al-bayana al-ilmu nurun sati'un la yanfafi bihi yanalu al-mar'u asma sharafi أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل إمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم خاطر والزمر وغيرها من محكمات السور يفرد cewa al'ilmu kaga dai shi ilimi khairu minhati shine mafi alkhairin alminha al'ata kenan kyauta alminha da aka kace scholarship minha babu babu wata falala da ta kai ilimi da Allah yake ba mutane yace bahabana bihallabi allamana albayana Allah wanda ya halicce mu kuma kamar yadda yace khalaqal insana allamahu albayan wannan Allah madaukakin sarki ubangijin mu a cikin minah da ya bamu kyaututtuka da ya bamu ana ba mutane kyaututtuka sarauta duki lafiya ƙarfin ƙwaƙwalwa kyakkyawan tunani kyan halitta farin jini ga sanan kyautuka ne duka daga Allah baiwa waki ne daga Allah to a cikin su duka babu baiwar da Allah madaukakin sarki yake ba wa bawa da ta kai karamci ya bashi ilimi domin idan ya bashi ilimi ya bashi wani abu daga cikin siffofin shi Allah din wanda kuma Allah madaukakin sarki ya fifita bayi masu wannan siffar musamman manzanninsa da annabawa da sauran salihan bayi al'ilmu nurun sati'un layan tafi ya ce ilimi haske ne sati'un wanda ke haskaka ko'ina layan tafi wanda kuma baya gushewa bihi yanalul mar'u asma sharaf da ilimi ne mutum yake samun sharaf ɗaukaka asma mafi girma wanda ke can asma wato siga ce ta tafdili akan sama asma min sama yayi sama ya daukaka to asma mafi daukaka na daraja asna alaihi Allah fi kitabi ubangiji madaukin sarki ya yi yabo ya yi kirari ga ilimi a cikin littafinsa alkur'ani kazalikum asna ala qullabi haka kuma Allah madaukin sarki ya yi yabo da kirari zuwa ga manema ilimi wanda suke neman ilimi ɗaliban ilimi Allah ya musu kirari lafazin ɗaliban ilimi ya haɗa malamai da ɗalibai duka dukkaninsu sunansu ɗaliban ilimi fi ali imran wa fil an'am a cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim shine abin da yake ishara cikin aya ta 18 a cikin ali imran wa fil an'am cikin suratul an'am a cikin an'am wannan Allah madaukakin sarki afa ghayrallahi abtaghi hakaman وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من, من ربك بالحق abin da yake ishara ke ne fil an'am ita ce aya ta 114 cikin suratul an'am wal ankabuti da kuma cikin suratul ankabut a cikin ankabut akwai ayoyi guda biyu da suka ishara zuwa ga falalar ilimi ta farko ita ce aya ta 43 fadan Allah da yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimuna Allah yace waɗannan wancananka misallai ne da muke buga su ga mutane babu wanda yake iya hankalta ya gane abin da Allah yake nufi sai masu ilimi kaga Allah yake banci masu ilimi da cewa su suke gane misalan da yake buga cikin alkur'ani aya ta biyu ita ce aya ta 49 fadin Allah bal huwa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilma bari dai shi alqur'ani ayoyi ne masu bayanai daki daki da Allah yake kimsa su a cikin zukatan waɗanda aka baiwa ilimi kaga wannan ayoyin suna magana akan falalar ilimi ne a cikin suratu al-ankabut shine yake nufi da wal ankabuti duna ma ibahari babu wani wato dungu a cikin zancen da an karanta an san da suwa ake wannan hali ya ce haka nan kuma cikin sautun na hali ita ce aya ta 43 ha ilayu faɗin Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim sai Allah ya ce mene fasalu ahlal zikr wannan shi maka ga bayani ne akan falala ilmi da cikin suratu an-nahl thumma fatiri hakanan cikin suratu fatir ita ce aya ta 28 kenan fadan Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wannan aya tana cikin mafiya shaharan ayoyi da ake hujja da su wajen na falalar ma'abuta ilmi inna Allah azizun ghafur waz-zumari da kuma cikin suratu zumar shine fadan Allah hal yasawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون هل أنا بمعنى قل هل يستوي بمعنى قل لا يستوي kace musu ba sa yin daya ba daidai bane su wanda suka sani da wanda ba su sani ba wannan ita ce aya ta tara cikin suratu az-zumar wa ghayriha da wasu wuraren fi muhkamati suwar kaman a cikin surori na Qur'ani kamar yadda in ka koma Ibn Qayyim yayi waɗannan bayanai dalla dalla a cikin littafin sa wannan gabi ne mun sha faɗa littafin nan inda ibn kayyim ya kawo falalar ilimi da darajar ilimi sai da ya kawo 100 da wajen 60 wannan tafi ne jama'a ha zafi ibn kayyim la laysa ilmul muqayyim yaftahu darus sa'ada yaftahu darus barakallahu lakum a cikin littafin ilmul muqayyim ya faɗa nan ma amma dai bai istiqsa'i ba a can ko ya zage kwanduwa ne ba a samu wanda yawa ilimi da bayanin falalarsa irin wannan tsinta kwarkwata ba irin abin da yake a cikin littafin da rasa ya da kyau kowa ya koma ya karanta shafuka ne da yawa ya ce yana bayani wa amara Allah nabiyahu bi an yaqula zidni fa huwa a'zamul minan wa kam hadithin nafiqin bi fadlihi wa fadlihim qad zakharat bi naqlihi a wata nuska kad zajarat akwai akwai mai nuska bil tahtiyya ne kun kad zakharat ya zo a wata nuska kad zajarat bi naqlihi kutubul hadithi bi ittisali sanadi an kulli adlin fikatin musaddadi asaqquha man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fasir fi darbihi wa fi sahihaini ataya baghiya muttafaqan alayhi am muawiya yace wa amara Allahu nabiyahu daga cikin falalar ilimi shine ubangiji madaukakin sarki ya umarci nabiyahu annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi an yaqula yace zidni wato yace kamar da Allah yace wa qur rabbi zidni ilma a cikin faha wa qur rabbi zidni ilma dukkanin falalolin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan falala ita ce kawai Allah yace masa ka ce Allah ya kara ka ce Allah ya kara Allah ya ce ya kara masa yawan sahabbai ko yawan matan aure ko yawan dukiya ko yawan fadin kasar da yake mallaka ko yawan shekarunsa a duniya duk bai ce ka ce in ƙara maka waɗannan ba amma ya ce ka ce in ƙara maka ilimi Allah ya umarce shi wa qurab bi izni ilma da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama na yawaita addu'a Allahumma allimni ma yanfa'ani wa zidni ilma yana yawaita addu'a da irin wannan lafazin kamar da Abu Dawud ya rubuta Allah ka sanashe ni abinda zai amfane ni kuma Allah ka ƙara mini ilimi fahwa shi ilimin haka ake kanta nan fahwa da irin karatun qalun kenan ko a'zamul minan shi ilimi shine mafi daraja alminan jam'u minna kamar da ake cewa sidra da sidar kamar da za a ce shajara da shajar jam'i ne wanda ake cewa ta hanyar wato da ya kwanta hanyar ƙara harafi sai kuma a rage shajaratun shajar bakaratun bakar haka sidratun sidar haka minnatun minan wato ita ce mafi girman baiwa da Allah maɗaukakin sarki zai mutum shi ne ya ba shi ilimi wa kam hadithin ai wa ma akthara hadithin akwai hadisai da yawa na tsikin bi fadlihi waɗanda suka furta falalar ilimi wa fadlihim da falalar ma'abota ilimi mun tana yana magana akan biyun ne ko kad zakharat bi naqlihi kutubul hadith waɗannan irin hadisai masu bayanin falalar ilimi da falalar ma'abota ilimi kad zakharat bi naqlihi haqiqa zakharat bi ma'ana wato imtala'at bi naqlihi kutubal hadith kutubul hadith littafan hadisi sun cika sun batsi da ainihin ruwaito waɗannan hadisai ma karanta da kadzajarat kadzajarat za a iya cewa misali a a ta, ta abin abin har ya wuce kima abu ya zama abin ban tsoro yawansa yana da ban tsoro ko mun gani yawan yana da ban tsoro kamar aka ce kai ne za ka yi wasu baki ka ɗauka mutum uku ne ka ba ce kaga ce kaga motoci safa safa wajen su hamsin kaga sai hankalin ka ya tashi abincin da ka tana da na mutum uku ko wurin kwana kaga bayi da wani muhalli to in kana tsammanin ka je cikin tafi za ka sama sai biyar bakwai sai ka je kaga saba'in to kaga ɗan zajarat za su firgita ka ina fata mun gani kutubul hadisi da tattafan hadisi wannan haka za ka tashi da kutubu kutubu duk da asalin shi kutub ne amma larurar waka tana sanyawa a karanta shi da kutubul hadisi asaffuha okay bittisalis sanadi kuma da isnadoji tabbatattu wanda suke masu inganci an kulle adlin daga duk wani amintaccen mai riwaya fiqatin mai adalci amintacce musaddadi wanda ya samu gamdakatar Allah ya tsaye da shi akan kyakkyawar hadda da kyakkyawar ɗabi'a da za a karɓi riwayarsa asahhuha mafi ingancin hadisan ta fuskar isnadi shine man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din yayi dige dige dan ka gane akwai sauran zance wanda duk Allah ya so shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini khairan aka kawo shi da nakira وتكي تفيد الأموم خيرا في حياته خيرا في معاده خيرا في معاملاته خيرا في كل شيء wani irin alkhairi da Allah zai dace ka to babu kaman Allah ya fahimtar da kai addini fasir to ka gudana fi darbi akan wannan turba ta neman fahimta addini wa fi sahihaini ataya baghiya a cikin as-sahihai wato littafin imamul bukhari da muslim ya zo ya baqiya ai ya qaliba ya mai neman ilimi ya zo da hadisin ya baghiyal khairi aqbil shaki ishara wa ya baghiyash sharri aqsir hadisin bai zo da lafazi haka ba amma dai asalin na cikin sahih muslim ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir muttafaqan alayhi am muawiya ya zo muttafaqan muttafaqan mabni lil maf'ul kenan ko haka ake cewa muttafaqun alayhi ibarar da aka samu daga su ibnu hajar kafin shi ibnu daqiq al-eid da kuma ibnu al-mulaqqin sune suka fara amfani da lafazin muttafaqun alayhi ya zama istilahin ma'anar shi ai akhrajahu al-bukhari wa muslim ana nan kuma ya bugari kusan kowa har islamiya suka gane ba da shi amma ko wanda yace muttafaqun alayhi ba ka yake ne ba shine kamar ibnu jarud a cikin al-muntaka shi yace muttafaqun alayhi yana nufin bukhari da muslim da ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa na fata muna ganewa muttafaqan alaihi wanda aka yi ittifaki a kansa bukhari ya ruwaito shi cikin kitabul ilm farko farkon shi kenan haka na al-imam muslim ya ruwaito shi man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wa inna ma ana qasimun wallahu huwal mu'ti shine hadisin Allah shi yake bayarwa ni kawai abinda Allah ya ce na bari shi nake magana na cikin bukhari Bukhari ya ruwaito shi ya maimaita shi a wurare ɗaya biyu uku Muslim ya ruwaito shi a inda ya saba ruwaito abu shi a jumlace an Muawiya daga Sidna Muawiya tubna Abi Sufyan radiyallahu anhu wa an abi kuma da aka sani Muawiya da shi da babansa sahabbai ne amma daga cikin sahabban da suka musulunta a makarance ba da wurwuri ba yayi halifanci bayan Al-Hasan dan Ali ya janye masa daga nashi matsayin sidna mu'awiya ya rusu hijira da shekara 60 ne Allah ya kara masa yadda waja'a fi siwahuma an habri um an habri ummatina wa an azimil qadr abi hurairata wa sahha sanadu ilayhima yarwil jami'a ahmadu fasara mashhuran anil muallimi salla alaihi Allahu addal kalim yace waja a fi siwahuma kuma yazo fi siwahuma abinda ya wannance su su biyu wato siwa sahihai nake a cikin sauran littafai an habri ummatina daga gogaggen malamin nan na al'ummar habr anan shi ma za mu gan shi bil iskan habri amma abin da ya fi shahara a ce a ce habiri ko habari imma bil kasri wa imma bil fati wa huwa ashar habaru idan aka ce alhar ai ar-rajul al-alim mutum masani abin da yake abin da sake cime aka saboda abin da yake bari a zakatan mutane na tasiri kuma da zara an ce habarul umma a ijma'in malaman tarihi da addini shine ana nufin sayyidina al-abba ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa an abi wanda Allah yake bance shi da ilmomi masu yawa da karancin shekaru saboda addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa da kuma kwakwalwarsa da natinsa kamar da aka tambaye shi ya ka tara ilimi da haka yake ce bi qalbin aqulin wa lisanin sa'ulin sidna abdullahi dan abbas daga baya ya rayu a kasar ba'ifa ya rasu shekara ta 68 a ba'if kabarin shi nan in ka je ba'if wani gari da ke kan tsauni a kasar makka akwai kabarinsa da wani masallaci da ake cewa masallacin abdullahi ibn abbas mutane suna zuwa ziyara wajen dangane wa idansu allah ya kara masa yadda to ya ce ya tabbata daga sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma sannan kuma wa an azimil kadir daga kuma wannan mashahurin nan da yake da girman sha'ani a wajen ilimi wa kenan abi hurairata girman sha'anin sha ilimi ya girmama abu huraira radiyallahu anhu an yi sabani mai yawa game da sunansa ba dai mafi shaharar magana shine abdurrahman ibnu sakhar ad-dausi shine kamar da aka sani fi kowa yawan hadisai a cikin sahabbai
in ba na manta ba an ce rasuwarsa shekara ta 59 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
يروي وصح السند إليهما يروي الجميع أحمد duk waɗannan riwayoyin da na habrul umma da na sayyidina Abu Huraira al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Abu Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a da aka sani a zamanin sa babban malamin nan ne al-Musnad wanda ya rasu shekara ta 241 ya rawaito su a cikin littafin sa bal ba ma haka ba bayar wannan yana ishara ne akan hadisin fa man yurid lahu bihi khairan akwai riwayar Muawiya dake cikin Bukhari da Muslim akwai riwayar Ibn Abbas da Abu Huraira waɗanda ke cikin ina suke cikin littafin Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal da aka fasara mashhuran sai hadisin ya samu martaban mashhuri wanda yake da hanya uku ko mun gani an anil muallimi daga malamin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-muallim anan salla agni salla alaihi Allah ubangiji Allah ya masa salati addal kalimi iya adadin kalmomin duniya nan kaga salati kawai kawai bai kawo sallama ba saboda larurar waka sai ka dauka da sallama kawai ko mun gani haka wannan hadisi sahabbai uku suka roito shi sannan kuma tabi'ai da yawa da yawa suka roito shi da gun sahabbai haka kuma ya zama mashhuri a ko ina wa ma eh addal anjumi adadin taurari kenan da addal kalimi ne a ruskata to ban ma yi idrakin cewa akwai kuma kamar da haka na da ce ba andal addal anjumi adadin taurari to da taurari da kalmomi wanda suka fi ake annan sai an je san ko duk dai kawai ibara ne anil kasara addal anjumi iyakar taurari anjum jam'u jam'u
ومثل الفقيه كالأرض التي كبلت الماء والتي أمسكت خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل وانا يتقارى قرارو حدثين وانا سكين فلل علم ومثل الفقيه أقول حديث الذي ينا مثال wanda ya iya ilimi ya san fikihu kal ardil lati qabilatil ma kamar ƙasa ce wadda take rike ruwa wato ƙasa wadda take fatai wadda an yi ruwa za ta rike ta tsirar da tsiro yace ce misalin mutumin da ya koyi ilimi ya rike kuma ya reproduce ɗinsa shine kamar misalin ƙasa lafiyayya da za a yi ruwa a yi mata shuka kuma a yi noma ta ba da ukula kaga ta fi sauran duk ƙasashe albarka hasali ma babu hanyar da ke samar da arziki nan da nan kamar noma kamar da ake gani a ɗabi'ance alimamin rukayim yana cewa wannan shi ya sa ma wato zakkan noma ta fi yawa fiye da zakkar kuɗi saboda kafin mutum ya tara kuɗi ya zama ya arziki ba garma yake ba kafin ya zama attajirin da zai ba da zakka ko amma a shekara kowa na iya noman da zai bada zakka kuma ya yi noman da zai samu abinci ya yi noman da zai iya aurar da 'ya'yan shi ya yi noman da zai iya biyan kudin aikin haji ko umara ya yi noman da zai iya gina gida lokaci guda cikin wata uku hudu biyar saboda albarka da aka kwatanta albarkar na anan da albarkar ƙasa kuma gani wa masalul faqihi kal ardi allati qabilatil ma wadda take rike ruwa asali alma'a ne wato da madda sai aka yi kasuru saboda larurar waka wallaci amsakaci da kuma wacce take rikewa kasashen iri biyu ne ko kuma iri uku kamar da aka ambata a hadisi akwai ƙasa wadda take rike ruwa kuma ta ba da tsoro akwai ƙasa wadda take rike ruwa kuma a ɗiba amma ba ta ba da noma ba ta noma kamar korama ce ta sai dai a ɗiba akwai ƙasa wanda ba ta riƙe ruwa ballantana ta ba da noma to wancan na farkon su ne malamai masala fikihu da suke da ilimi kuma suke ba da ilimi kuma suke iya ijtihadi a ilimi na biyun nan kuma su ne malamai masana ilimi wanda haddace ilimin kawai suka iya ba su da ƙarfin fahimtar fikihu irin waɗancan shine kamar rijiya kenan ko korama tana iya aje ruwan a zo amfani da shi wanda ya ɗebi ruwan yana iya sarrafa shi yadda ya so shine kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rubba muballagin aw anin sami'in sai kuma ƙasa ta ƙarshe ta ce faƙo wadda al'adul jadba allati la tumsiku ma'an wala tunbitu kala mun gane hadisin ai ko khiyarukum fil jahiliyyati humul khiyaru zaɓaɓɓunku a zamanin jahiliya humul khiyaru su ne dai zaɓaɓɓu fil islam lokacin musulunci in hara kamul idan mutum yana jahiliya da ya musulunci bai tsaya a baya ba ya ci gaba da kokarin ya zama babban mutum to sai ne ya samu kamala a wannan baitin zamu ga akwai wata larurar waka da ta auku yanzu wani bai ji dadin ya zana magana na Allah shiri wani wali namu na kasana ba ba abin da yake so Allah ya ji ana magana akan abinci humul khiyaru ne kawo wannan wannan abin ana ce mishi at-tadakhul kenan at-tadakhul a cikin ilimin arubi kamar yadda wannan yake fada al-alawi a cikin urduza su dake cewa ma jama'at kalimatun shatraihi ja amutadakhilan wa jaa mudmaja ana ce mishi tadakul ana ce mishi kuma idmaj daga rabin kalma hadrul bait hadrul bait to to an samu al idmaj wa tadakul a cikin wannan baiti bil fiqhi fi dini wal itisani bi shar'i dhil jalali wal ikrami in kamula bil fiqhi fi dini kenan idan ya samu kamala ta hanyar ilimin addini sai ya samu girman da yake da shi a jahiliya sai ya karu a musulunci wal itisami da kuma idan yayi ruko a bi shar'i bil jalali wal ikram da shara Allah madaukakin sarki ma abocin daukaka da karamci awwalu zaini an abi Musa kaga kuma na hadisi guda biyu ne wa masal faqih kal ardi allati da kuma khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam bai ta khadiji ba ko sai ya ce awwalu zaini na farkon waɗannan hadisan guda biyu an abi Musa daga Musa kenan al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ibn Sulaim Musa al-Ash'ari mai daɗin muryar na a cikin kata alkur'ani daga cikin sabai masu daɗin muryar cikin alkur'ani wanda shine yana karatu ma har annabi ya ce mishi da ya ci gaba da mala'iku su sako ko da mala'iku su sako sun ga abin da yake ya dinga jin guguwa yana karanta suratu bakara har duke shi yana firgita ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira abu sal ash'ari ɗaya daga cikin jama'a da annabi ke tsananin kauna al ash'ariyun masu tsananin kirkin nan da taimakekeniya to hadisin sa ne yana nan a cikin sayul bukhari bukhari ya kawo shi babu fadli man alima wa allama a cikin farkon sayul bukhari ya kawo shi da Allah yake cewa نولا رسول الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية أنا كنت أقول نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة ومنها أجاديب أمسكت الماء وقع حديثا أنسان شجع حديثا مسلم ما يقول ليش أنا أتيك مال البر لا يتناوى عدوك البخاري شريه بنك أي سوسي an kuma za a iya ji a wasu daga cikin darussansa Allah ya saka mai alkhairi haka na limamu ibn hajar a cikin fatul bari haka nan badruddin al-aini duk dai sun masa sharhi mai daɗi kwarai da gaske a wata gida saboda zaka ga cewa da ma hadisin yana da daɗin sha'ani duk wanda ya ji shi ne ji shauki game da ilimi an abi musa warad wa an abi huraira tattani shi kuma nabiyin khiyarukum fil jahiliya humul khiyaru fil islami shi kuma ya zo ne an abi huraira wa qad rawahu mashaykhani anhuma bukhari da muslim sun rawaito hadisan guda biyu daga su waɗannan malaman guda biyu wancan na abu huraira a cikin bukhari na a cikin kitabul manaqib imam bukhari ya da shi a cikin kitabul manaqib daga abu zur'a daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tajidun nasa ma'adi mutane taskoci ne na Allah khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam al-Imam al-Bukhari ya rufe shi a wannan wajen Muslim kuma a cikin Fadailus Sahaba wa ma wajadtu fi sihabi marra wa huma siwahu ma anin nabiyil mustafa sallallahu alaihi lahu ma nabtun afa mala yace kuma iya bincike na ban ga wani haddi wanda wani sahabi wanda ba waɗannan guda biyun ba da suka ruwaito waɗannan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Mustafa zababbe salla alaihi Allah Allah ya masa salati ma nabtun afa haka yake amsa ku ma nabtun matukar duk wani tsiro afa ma'ana afa ai kafura wa turika lam yuqta duk tsananin yawan fitowar gwargwadon gwargwadon adadin yawan fitowar tsirrai rani da damuna cikin birni da ƙauye cikin fadama da kan tudu to gwargwadon yawan salatin da ake roƙon Allah ya kaga da iya wannan salatin da malala gashin tinki yake so malala tsiran tsirrai shine ma nabtun afa wannan cewa matuƙa ne wajen neman wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati daga manzon Allah daga daga Allah ubangijin sa subhanahu wataala to bar mu saurara da mu je kace insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh